da wai yau yace na nade a dariƙa hanya wasa haltu na hore a dariƙa hanya ilal haƙƙi zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ga dukkan wanda yake nufin saduwa zuwa ga ubangiji wanda yake gaskiya hayyun ne qayyumun bil haqqi ta gaskiyar kuwa ta gaskiyar kuwa ba ta hanya wadda take ba gaskiya ba na nade na ibadun halitta gaba daya da sabon so da ga manzo shine Ahmadu ma'abucin ɗabi'u na nade ilmin alfai gaba daya gaba daya da sababin shekata ta ƙarshen abin zaɓi ma'abocin gaskiya. Na nace yabon masu yabo gaba ɗayansu, ga wanda yake shi ne ainihin kusaci, wato ainihin huwiya shi ne kusaci wanda yake ya tsaya Ubangiji Subhanahu wata ala kamar ya ba shi cikakkiyar khilafa daga gare shi. Komi na Allah, Allah ya ba manzo, in ban da uluhiyya. Uluhiyya kawai ita ce ba a bayar gare shi ba, don ko ba za ta yi mahaluki ya ɗauke ta ba. Manzo Allah ko sallallahu alaihi wa sallama mahaluki ne halittarsa ake. Ba za ta yi uluhiyya a ce mahaluki ya ɗauka ba, amma duk komi na Allah to Allah ya bayar ga manzo shi ya sa zamo ainul lihain wato ainul huwiyyati ainun kusaci. Wanda yake shi ne ruhin wani ma'abucin lamari ma'abucin halitta. Na'am, ka sha da ni mu dama iyar mahabbatul amini san amintacce jaharan a bayyane wanda yake shudewa a hankali na bai rage min kome ba shi manzo ne amintacce mafi girman halitta gaba daya nan ga alarar ubangiji wanda yake mai yawan jin kai ma'abocin tsinkewa wanda kuma shi ke ketawa take zuwa daga gare shi ana mazala mai girma ne kyakkyawa ne cikakke ne mai albishir ne mai gargaɗi ne abin bi ne dan ga ubangiji ma'abocin shari'a walwafi ma'abocin tausasawa ko ma'abocin gamlakatar mai gamlakatar ga halitta shari'ar hakika ta Allah ce amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi matsayin ne shari'arwa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma yin gauna ka tarfin daga wajen Allah ne wato wa ma tawfiqiya illa billahi amma sai aka sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zamo mai yin gauna ka tarfin ne mai dora bayi ne akan daidai imam man ta jagora ne da rasulullahi ga manzannin Allah shine mai dadin su hakika ya nemi shi baki ɗayan waɗanda suka zo lil halki ga halitta bil haƙƙi da gaskiya wanda suka zo da aikin Allah na rantse da mamallakin raina rayuwar ta ko ba abu ne wulakantacce ba gare ni domin a rayuwar nan ne bawa zai samu duk abin da zai tsira da shi ya sa ce rayuwar ba abu ne wulakantacce ba madalla abin bibiya a halinsa na mai shiryawa madaukakin ɗabi'a ya kira ni ya ya gani zuwa ganin wato ɗaukakarsa muhayya maganarsa ta jarrabe ni ta gada ni duk sanda ya bayyana gare ni na wa urrinku bin rikki wato so sai da ja hankali na ka taraninsa bin rikki da bauta in koma ka babbawa a gare shi ba abin da za a kwatanta a kyau kamar goshin bahashimi a nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba kamar maganarsa na daga kyau ko tausasawa Mazala yana mantar da kai daga mace mai kyawun wuya mai haske lahadar mai rufe idanu gare ta kai ka ce bauna a walƙa walƙi'a walfagaru wushiriyar manzan Allah kalmar ji kaman walƙiya take a haske. Ruri ya tabbata gare ni a kowane lokaci bayan wani rurin. Ta wato hujja ga wannan zuciya tawa cewa zuciya ta masoyiyar manzan Allah ce to hujja akan haka kamar rana ne a sararin sama. maza haɗi mai tsawon kuka ne mabayyanin rama abin rura wa wuta a hanji abin da yake tare da ni zai mantar da kai wal mahaji halin wato sahabu da mahagu halin da bawa yake baya ta kansa baya duban kansa sai Allah wato sanda aka shafe rayuwarsa daga gare shi ko samuwarsa daga gare shi ya yi kuka ya karar da hawaye na kukan bai zamo ba sai wani hali ne na zuciya daga kunan lege na'am ka zauna da abin zaɓi a da soyayya shawarar da zan baka shawarar da shehu radiyallahu ta'ala anhu yake bayarwa ga baki ɗayan al'umma masoya shine a zauna da abin zai shi yana za ka yi kai ka zama mazan abokin zaman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa kenan a ce dole ka tsaya ka bi tsare-tsaren shari'a dole ka tsaya ka bi tsare-tsaren shari'a domin ko in baka bi tsare-tsaren shari'a ba wane kai wane zama da manzon Allah dole ne ka yawaita salati da salami a gare shi a ka tsarkake zuciyarka bil hubbi da soyayya muriran kana ne kau da kai anil gidi daga mani'imtan mata jam'in gaida mani'imciyar mace min fauji ka je wa duk abin da kake nema ta sama sai ka fi karfin duk abin da kake nema in ka daure ka zamo abokin zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abin da kake nema ma ai ka fi karfin daga nan za ka san cewa ba dukkan fara ne yake kitse ba ba dukkan abin da yake fari ne yake kitse ba akwai farin da ba kitse ba ne toka ce ba dukkan abin da yake jikila yake giya ba nan gaba abokin bambancewa da kuma rarrabewa ina roƙon Ubangiji ina mai tawassuli da girmansa cewa ya kore min bin mafakata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da halin da nake cikin jam'u da halin da nake farko da halin jazba da halin da ba a jazba nake ba ya zama dai ina cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hadar da ni da baki ɗaya wanda suka danganta ga jama'a mu ya sadar da mu hanyoyi da za ta tsere da mu daga jahilci da kangarewa. Allah ya musanya mana duk munanan ayyukan da muke su koma kyawawa mu zamo min allazina yubdilu Allah sayyi'atihim hasanatin. Alfarman manzon Allah mabucin tausasawa ga halitta da tausasawa. Ya yi mana tsaraba burbushin abin da muke nema tsawon zamani. Yana mai cimfiɗawa gare mu dukkan wata baiwa na daga ilimai da arziki. ya azurta mana sutura da shari'a da rahama da gafara daga duk wani zunubi daga duk wata mummunan ɗabi'a da muka yi. Salati da taslimi tabbata tafiyayen bahashimi da za ta daidaici sallan wanda suka dore a kan salatin a cikin halitta. Salatin nan ita kaɗai ke daidai da salatin duk wani ne salati ga manzon Allah ba ka kautawa. أمام تواد الدو ويلك ما مشي فقد أمام تواد الدو يا فتيا كفيل دا أجي كلا دو كي تنكي موبا نيكي ني حقيقة كم موبا من تفكار نجل الأواتكي kinna ɗan atikawa wanda yake a danginsa akwai masu suna atikatu da dama sun kai wajen guda goma sha uku daban-daban a ciki akwai uku wanda sun fi kusaci da shi akwai Aisha binti Hilal ibn Fali wato wanda ita ita ce uwar Abdulmanati Abdulmanatin dan Kusayyu Abdulmanatin ko shine mahaifin Hashim Hashim mahaifin Abdul Muttalib Abdul Muttalib mahaifin Abdullahi Abdullahi mahaifin Manzo sallallahu alaihi wasallam ta biyu Aisha binti Murata wadda ita ce mahaifiyar ma shi kansa Hashim din shi Hashim din kansa sunan mahaifiyarsa wato atikatu yadda kuma sunan kakarsa ma atikatu sannan a ta uku ita ce atikatu yar aufasu dan muratu dan hila ita ce wato uwar wahabu da mahaifin amina shi yasa ita wannan atika ita ce kakar amina mahaifiyar manzo sallallahu alaihi wa sallama to gaisuwa ta tabbata bisa kabarin wanda yake amintacce abin yi wa albarka shi kam taska ne li a haya'in ga wanda suke rayayyu li a haya'in taska ne ga wanda yake rayayyu za su ta ɗiba wa zurul hawariki tanadi ne kuma ga wanda suka mutu wanda suka mutu kuma za su tadda abin da zai musu a can ala fahari a gaisuwa ta tabbata ga wanda yake shine alfahari ga kabilan nauru da kabilan maliku shine ba ribar wanda suke marayu ko wadatar da marayu shine matattarar almamaliki baki ɗayan wanda suke a beban mallaka gaisuwa ta tabbata gare shi daga mai hidima gare shi wata iri abin timantawa da sansa da zai masa albishir da yaban nan da gaisuwan nan daga dukkan mai akaitowa ko mai sakawa duk mai sakawa ko mai akaitowa in a yau jikina yana senegal ni da da za ka habibi na tabbata nan ga wannan masoyin abin yi albarka da ruhi da raina ko da jikina yana nan ƙasarmu amma raina yana can ya halarar yan halitta ya halarar shugabana ya halara abin zaɓi mai bayyana ibadu ina son ki hubban so ya yi masa zuciyata ya ja zuciyarta ba menene laifi na dan na sa na yabe janibinki ai ayoyinki ba sa karewa matsayinki sama yake ba da duk ayoyin launa sabat kadarahu ayatuhu izaman a hayatuhu hina yud'a darisar limani yana zalla da ta duba matsayinsa ne matsayinsa ya kai in ka sa gawa a gaba kai kiran sunansa gawa ta koma cikin halin rayuwa darajar ki madaukakiya fauka zaliki wizana sama da haka ya rasulallah kai ne masoyin Allah jalla jalaluhu ya baka abin da ya baka ba wannan da ya tarayya da kai a wannan ya isra'i da kai da daddare sannan ya kusata ka yana mai jan ka yana mai ma shazra ka rabauta da asiri da ya tsere wa tunanin duk wani mai haduwa duk wani mai tunani ba zai kai ga gano asirin da ka rabauta da shi ba ka fita daga baki ɗayan ka santattu ka fita daga duk wani asiri da aka sani kana mai ɗaukaka ka ƙetare ka yi tsere wa duk wani mai rai wa aliki ko wanda ya riga ya huce ibtila a wajen ɗaukaka. Ka ɓuya daga abin da yake abin ɓorewa, da ka ɓuya daga gaibin kana mai hauhawa. Ka tsere wa kulla dare dukkan mai sani wa dare ko mai riska la'amari na rantse da mamallakin raina. ya Ubangiji wanda yake raye ya Ubangiji da shi yake tsaye da baki ɗaya lamura, ya Ubangiji, ka ba mu rabo da asiri al'aziz al-madariki mabuwayin marasta. Ka sanya ni tsawon zamanin na in zama mai hidima ne ga janibin manzo, da kaina ko raina ina mai tsarkakewa nan ga Ubangiji mamallake. ina ganin kaina bawa ne da mummunan halinsa ya bakanta masa ba abin da yake kauna in ba tsantsan liska mata daga gare ka suna zato alheri gare ni alhali ni ina ganin ba wani alherin tare da ni abin da suka gani halin wanda nake so ne wanda nake so ne yake ta kare ni wanda shi ne ya tsirce kyawu ya ubangiji kakka kuyarta mai takaitawa ranar tsayuwa a gabanka ka zama kai ne mai tsayar da ni ya ubangiji na mai matsayar gaba ɗayan halitta hakika rayuwa ta ta tozarta wauta ai a kamar sunanta ne aikin wauta wauta ne akwai wanda zai ceto a cikina akwai wanda zai rufe ni na tuzarta rayuwata a cikin kasala da nuna rauni a ayyukan bi kai tanki ya ke wannan rai a al'ajamin girman ciwon da yake damin ki kin sufanta wa baki ɗaya marasa lafiya na mutane baki ɗaya magungunan su kai kanki ya mafi muguntar rai ke waye zai miki magani kai hudu ga Ibrahim in nama haka za in dai ya ɗore haka kai wa ba daidai ba ne ga Ibrahim in lam tudarike idan dai baka riske shi ba tare da cewa shi dangane da yadda yake kyautata zato da Ubangiji yana sa ran samun baiwa da ya fifici dukkan wato masu haduwa duk wani mai haduwa da ya samu wata baiwa to zama baiwar da ya samu bata kai wadda shi zai samu ba yana bayyanawa ga ubangiji girman baiwar da ya gare shi yana ganin girman baiwar nan daga wajen Allah ya fawar lamarinsa ga ubangiji wanda yake mai girman riska ga bawansa ina roƙon samun wannan da san manzon Allah da gaske da ambatansa da salatu la tabbata gare shi wanda shi ne ubangijin mala'iku tare da salatu lahi a salatu la tabbata gare shi a cikin dukkan kifta ido da alaye da sahabbai da masu tsaye da ibadu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما